أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi Salafi Salih muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda a zahirin su kuma sun ci karo da juna kamar yadda yan uwa suka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكم أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تو wannan shine darasinmu na tas'in da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu iko har muka kai wannan halaka din muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna mun kai ƙarshen wannan wato darussa na littattafan guda biyu har ma mu ƙara da waɗansu darussa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko ya bamu tsawon rayuwa to muna cikin suratul anfal ne muna bin jerin ayoyi kamar yadda 'yan uwa suka sani domin haɗa littattafan ne muke yi kenan sai mu dubi ayar da take kan jerin ayoyi ko ba haka ba da littafi ne guda da daga wannan matsala sai wannan amma tun da littafi biyu ne za a duba wanda ne Aisha take bin jerin ayoyi in dai ba kuskure aka samu ba ko mantuwa to za mu tashi ne a matsala ta wato 357 a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a ƙarƙashin aya ta 17 a cikin suratu al-Anfal a shafi na 121 malam yake cewa fa in ƙila idan aka ce kai faƙala ta'ala ya aka yi Allah ce falam taqtuluhum ba ku ne kuka kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su wa ma ramaita id ramaita baka jefa ba lokacin da kai jifa walakin Allah rama sai dai Allah ne ya jifa akwai qira'a walakin Allah saboda lakin in tana da shadda da ita da inna dama suna wato yima suna fatha ko ismu su yi masa fatha khabar kuma su yi masa wato abin nan misali ka ce lakinna Allah ghafurur rahim ko ka ce inna Allah ghafurur rahim kaga Allah sunan inna da lakinna sannan ghafur ya zamanto khabaruha yana da damma to amma in ya zamanto an yi abin nan an yi babu shadda to lakinillahu kaga ba a ce lakinallah lakin lakinillah saboda ba ta da shadda to walakin Allahu rama imamu Hamza da imamu Kisa'i da imamu Khalaf da imamu Ibn Amir su suka karanta ina fata an fahimta kenan sai zaman to qira'o'i ne guda biyu kuma mutum zai dibi littafan da sun kai taujihi na ilmul qira'at ya ga menene bambanci tsakankanin waɗannan qira'o'in lakin harful istidrak ce ita ma lakin na tana zakkuwa lil istidrak to malam yace wa ma'lumun abu ne sananne annal mu'minina cewa mu'minnai yawma badrin ranar badar qatalul kuffara sun kashe kafirai an gane ko wa ramahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka ce bai jifa ba ai yayi jifa bi kaffin da tafin hannunsa min hasal wadi daga wato hasa ana iya cewa ƙananan duwatsu kenan na alwadi kware fi wujuhihim a cikin huskokinsu wa qalat yace shahatil wujuh asalin shaha shine abu a ce ya ɓaci ko ya lalace kenan shahatil wujuh huskoki sun ɓaci falam yabqa mushrikun ba a samu wani mushriki ba illa waqa fi ainihi shay'un ba ce wani abu ya fada a cikin idonsa min zalika na daga wannan kina Allah subhanahu wata'ala ya sa duk wannan kasar ta isa kuma ta kai kuma ta yalwace su fashaghalu fashughilu bi uyunihim sai an ka shagaltar da su daga fitar da ƙasa su kafirai daga idon su wan hazamu sai aka rinjaye su an gane ko na hazamu kinan wato sai aka rinjaye su a wajen yaƙi an gane fo fatabi'ahumul mu'minuna sai muminai suka bi su yaqtuluna suna kashewa ay yaqtulunahum wa ya'siruna ay wa ya'sirunahum kuma suna daure su to kenan an ce muminai ba su kashe ba kuma gashi sun yi yaki an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai jifa ba alhali yayi jifa to kenan ya abin yake kulna za mu ce lamba kana sababul aqwa sababi wanda yake shine mafi girma fi qatlihim wato a cikin kashe su inna ma huwa madadul mala'ika shine taimakon mala'iku da Allah yayi alƙawali wa ilqa'ur ru'b da kuma jefa tsoro an gane ko fi qulubil kafirin a cikin kafirai wa tathbitu qulubil mu'minina da tabbatar da zukatan mu'minnai an gane ko da mala'iku suka yi wa aqdamihim da kuma dugadaggan su kasu yi gudu wa zalika kulluhu dukkan wannan injimalan fi'lullahi ta'ala aiki ne na Allah nafal fi'la anhum Allah ya kore fi'ili daga gare su wa nasabahu ilayhi ya danganta shi zuwa gare shi ya'ni in kana zalika fi surati minkum malam yace abinda ake son a ce in a sura a zahiri daga wajen ku ne fa huwa fil haqiqati minni to amma a haƙiƙanin al'amarin tasirin al'amarin daga wajen Allah ne fasabilukum hanyarku a shukuru shine ku gode ma Allah duna al'ujibi wal fakhri an gane ko ba tare da al'ujubu ba wato mama kamar abin da ake kira al'ujub jiji da kai ko mama kar da kai in ji waɗansu malamai wal fakhri da yin alfahari ka kuka kamar kun yi wani kokari wa kadhalika ar-ramyatu kuma kamar jifa asbataha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an tabbatar da ita ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi li anna surataha wujidat minhu domin surar jifar ta kai tsaye mubasharatan da an same ta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nafaha anhu an kore ta daga gare shi li anna atharaha domin tasirin ta alladhi la yujadu mithluhu am ramyil bashri wanda ko ba a samun shi daga jifar dan adam ma'ana karfin jifar dan adam bata isa ba a ce ta jefi mutum 300 da ƙasa lokaci guda duka ta kai gare su an gane ko to la yujadu mithluhu am ramyil bashri fa'ala Allah ta'ala an gane ko kenan sai zamanto la yujadu mithluhu am ramyil bashri wato fa'ala Allah ta'ala Allah shine yi wannan aikin kamar dai cikin larabcin akwai dan yankewa kenan masu bibiyar littafi za su ga kamar larabcin bai tafi ba mu sani ba kuskuren daga masu buga littafin ne ko daga mai littafin ne ko kuma mu ne ba mu fahimci rubutun da kyau ba an gane ko wa nadhiru hadha malam yace tamkar wannan qauluka kamar ka ce fadarka liman yasturu anhu qaulun hasanun ga wanda magana mai kyau ta zo daga wajensa au fi'lun makruh ko aiki wanda yake mummuna bi tasliti man huwa a'la rutbatan minhu bitasliti tare da cilastarwa ko kuma wato tankwarawa ta man huwa a'la rutbatan minhu wanda ya fi shi karfi ya fi shi daukaka a cikin wani al'amari hadha laysa qawluka wannan ba fadarka bace wala fi'luka kuma ba aikin ka bane kenan ma'ana wanda ya aikata maka ka san ba shi ya bada umarni ba ko cirasta su aka yi maka wanda ya cirasta hakikatan shine wanda ya wannan aikin shi ya sama shari'a ta dauke ma mutumin da aka cilastar da shi wani aiki ba za a danganta shi zuwa gare shi ba ina fata an fahimce ni to sai dai shi wannan cilastawa a cikin shari'a yana da hukumce hukumce daban-daban akwai inda shari'a tana ganin ana iya yin shi akwai inda shari'a ba ta ganin cewa ya halatta kamar misali mutum ya cilastar da kai ka kashe wani wasu na ganin cewa shi cewa zai yi in bai kashe wani ba misali iya abin da zai iya maka to kuma zai kashe ka to kenan ko baka da izinin kai ka kashe wani don wani ya ci listar da kai kamata na yi a ce sai dai ya kashe ka ka samu kai ma ka nemi haƙƙin kara na tashin alƙiyama a ugunsa kenan kamar yadda malamai suke cewa kuma kamar namiji da mace wajen zina mace tana iya cewa namiji ya ci listar da ita amma namiji baya cewa mace ta cilastar da shi in dai ba mata da yawa bane suka haɗu suka rike shi ko abin da ya kama da haka ko ku ta fi shi ƙarfi akwai dai mas'aloli da malamai suke tattaunawa akan su a ƙarƙashin wannan mas'ala ɗin to madalla wannan shine abin da malam ya kawo ya ce to amma waqila waɗansu kuma sun faɗa ma'ana qaulihi ta'ala ma'anar faɗar Allah subhanahu wata'ala wa ma ramaita baka jefa ba idh ramaita lokacin da ka jefa ai wa ma ra'aita ru'ba kinan ba alhasa ba ba kai ne ka jefar da tsoro ba fi qulubihim a cikin zukatansu idh idza ramaita alhasa lokacin da ka jefar da waɗannan duwatsu fi wujuhihim a cikin huskokinsu walakin Allah sai dai Allah ramar ru'ba Allah shine jefar da tsoro fi qulubihim a cikin zukatansu an gane ko wali ahli haqiqati fi hadhihi al-aya ma abuta haqiqa cikin wannan aya wa fi nadha'iriha da irin ta min al-kitabi was sunna a cikin al-qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mabahith suna da bincike mas'aloli da suke bincike la yahtamiluha hadha al-mukhtasar wannan gajeren littafi ko takaitaccen littafi ba zai iya ɗaukar su ba wa hiya mustaqsatun fi kutubit tasawuf ana samun su a cikin kutubit tasawuf domin shi malami yana da karkata zuwa ga tasawuf duk da yake shi tasawuf ba wata wani abu ne wanda za a iya tabbatar da shi ko rashin tabbatar da shi sai an mas'alar duk za a kawo za a kuma ma cikin alkur'ani da sunna kaga ya ce min alkitabi was sunna to amma sai in dalilin ya dace da alkur'ani da sunna kuma shi kalma ta tasawuf ba ita ake kallo ba haƙiƙanin zahirinta domin alkur'ani yayi amfani ne da kalma ta tazkiya huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma su suna cewa abinda ake nufi da at-tasawuf wasu sun ce daga as-sufuna saboda a zamanin waɗanda suka fara shi suna sawa sufi kamar sutura wadda take ta kamar fatar dabba wasu kuma sun ce daga ahlus suffa ne wai ahlus suffa waɗannan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suke a masallacin Madina talakawa to amma idan an ka dibi tasawuf sufi ne shi kuma as-suffa babu wawun a cikin sa to almuhimmu dai ko da mutum ya kama hanya ta wannan ruhbaniya babu ruhbaniya a cikin addinin musulunci dan Allah ya ce wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah wannan ruhbaniya su suka kirkiro ta su kristoci na cewa a guji cin abinci mai kyau a guji aure to kaga karshe kuma sai sai wanda ya guji aure ya koma ya yi zina in mace ce ko aje a yi ko namiji ko kuma aje a yi luwaɗi kamar yadda yake faruwa ga fada-fada na turai waɗanda suka ce ba sa yin aure amma suka koma suna luwaɗi da ƙananan yara ko suna zina da ƙananan yara ko su je suna yin zina a ɓoye ko kuma matan da ake kira waɗanda ba sa aure limerkin nan waɗanda kuma su ma a ƙarshe sai su je su yi zina tunda Allah subhanahu wataala ya sanya ma ɗan adam shawa to dan adam ba a ce ya sake ta sagaga ba kuma sannan ba a ce ya rike ta ba don ba zai iya rike ta ba to kuma sakin ta sai ya kama da dabba domin dabba ce take abin da ta ga dama shi ya kai turai yanzu namiji ya auren namiji mace na auren mace an saki shawa amma kuma ba a ce ko mutum ya daure ta bai ce ba zai yi aure ba inda Allah ya sa yana lafiyar salau sai aka ce yayi aure ko kuma an yaki na musulunci ya samu koyanga shi yasa musulunci ya ce ayi ta'adul ko kuma ayi wato al-tidal a cikin al'amari wato na shawa shi yasa shi wadan tasawuf din za ga waɗanda suka yi tasawuf tsarkakakke shine cewa ma'ana ba kalima ake hankalta ma ba in dai zaka kafa hujja da alqur'ani da sunna akan mas'alar da ka tafi shi qur'ani taskiya ya kira shi amma kada mu rudu da sunaye abin da ya kamata mu kula da shi shine kula da dalili ko da mutum ya ce shi musulmi na misali ko ya ce shi mumini na ko ya ce shi ahli sunna ne to dole sai an kalli abin da ya faɗa in ya dace da sunna to kuma kasancewa ga mazhaba ta tasawuf falsafa ta shiga cikin shi sun ɗauko ra'ayuka daban-daban daga cikin masu ra'ayin falsafa kuma sun ɗauko ra'ayi wasu daga cikinsu daga cikin ra'ayuka na 'yan shi'a sun ɗauko kuma wato ra'ayi na abin nan na falasifa da na kuma addinin buda waɗanda suke nisantar suke azabtar da jikinsu wajen bauta ma Allah subhanahu wataala shi yasa zaka iske da kuma turawa da suke kokarin zubo waɗansu abubuwa a cikin abubuwa na addinin musulunci shi yasa wannan mazhaba ta tasawufin aka gurɓata ta kwarai da gaske shi yasa zaka iske wani da ya jama an ce kalma ta tasawuf ma kafirci ya ɗauke ta a'a ba za a wato ɗauke ta kafirci ba amma dai za a hankalta wa duk abin da mutum ya faɗa idan ya dace da alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa nan malam ma yace li ahli alhaqiqati ma abuta haqiqa shi yasa ma waɗansu daga cikin su da suka tasirantu kamar irin su wato shi albatiniya da suke cewa duk abin da a cikin alkur'ani ba haqiqa bane akwai haqiqanin shi yana can boye az-zahir wal batin sai ka iske suna fassara sallah da shi ne kawai ma Allah ya ce sallah amma ba sallah ake nufi ba kaga wasu sai suka ɗauki wannan yan qur'ani sun tasirantu su daga shi suka ce ai babu sallama waɗannan duk umurni kamar abubuwa ne da hakikanin su yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko falasifa daga cikin su to su kuma yan hakika yanzu waɗansu yan tasawuf sai suka ce abinda ake nuyi da hakika shine kawai wani abu na wanda a ba wanda ya san shi idan mu sun sha giya halatta ne gare su idan sun yi zina halatta ne gare su domin hakikanin ba a fahimce shi ba to shi yasa ba irin wannan malam yake nufi ba dan kaka sa tsammanin malam shi ma yana daga cikin yan hakika da haka tasawuf din akwai waɗanda suka yi tasawuf amma suka ce duk abin da za su faɗa ko za su aikata a maida shi zuwa ga alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shi dai ne amma cikin tasawuf akwai mazahib kathira akwai waɗanda ma sun fita daga cikin musulunci irin waɗannan yan hakika waɗanda suke ganin ya halatta su fita daga cikin shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda khidr ya fita daga shari'a ta annabi musa alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslimi ya kashe mutum kenan ko kashe mutum bai dace ba da haka dai abubuwa ne masu hatsari kuma nisantar dukkan abin da yake kawo shubha shine yafi tsira ga musulmi faman ittaqa shubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi kuma musamman ma alqur'ani yayi amfani da kalimata at-taskiya bai yi amfani da kalimata at-tasawuf ba wannan shine abin da zan iya cewa a ƙarshen abin da malin ya kawo sai dai a nan zan ɗan ƙara da abubuwa kamar guda biyu abu na farko shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum a mas'ala ta aqida ba a cewa ba a danganta ma bawa aiki ba a cewa ba a danganta ma Allah aiki domin a ahli sunna wal jama'a duk abin da ka gani halitta ce ta Allah to amma akwai hikma da Allah ya halice shi bawa idan ya aikata aiki za a hankalta ma aikin da ya aikata a lokacin da ya aikata amma ba a cewa ya aikata shi Allah bai so ba don babu abin da zai faruwa cikin al'amari sai da yarda Allah subhanahu wataala to abin da ya zaɓin makansa kenan sai mu gane cewa ana danganta halitta zuwa ga Allah ba za a kore ta ba misali kamar ayat da ta zo a cikin suratul safat annabi ibrahim ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi halicce ku da abin da kuke aikata ma'ana duk abin da za ku aikata sai da yarda Allah subhanahu wataala bai yiwa a ce wani ya aikata wani abu Allah bai san shi ba ko ko Allah ba wato ba cikin yarda Allah kauniya ba ba shar'iyya ba sannan kuma kamar ayat da mu'tazila suke tawili min sharri ma khalaqa sai su ce min sharri daga sharri ma khalaqa Allah bai halicci sharri ba na fata mafi sun ɗauki ma matsayin nafiya a'a min sharri ma khalaqa min sharri alladhi khalaqa wajen aqida ta ahli sunna wal jama'a daga sharrin da Allah ya halitta ma'ana Allah ya halicci sharri don jarabawa ba wai don saboda kamar yanzu sihiri da ababen da Allah ya halitta wanda suke kashe mutum ai don jarabawa Allah ya halicce su to don haka idan mutum ya nisance su sai ya zamanto iya abin nan shi yasa dai danganta fi'ili zuwa ga Allah a aqida to a aqida ahli sunna wal jama'a bai zamanto ɗai da danganta fi'ili zuwa ga halittunsa ba domin misali in an ka ce damka damkar mutum da wato kamu ko mu ce kuka kukan da za a cewa misali kare yayi da kukan akuya da kukan jaki ba ɗaya bane to balantana in an danganta fi'ili zuwa ga Allah to ba za a bashi hukunci ba ko a nahawu a ce ma'anarsa irin yadda dan adam yake aikatawa ko a cikin larabci ko a cikin nassi ko a cikin alkur'ani mai girma ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan na farko kenan To, sannan kuma abu na biyu da an ka ce wa ma ramaita iz ramaita akwai maganganu da dama da aka kawo wa ma ramaita an shafe maf'ulun bihi menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefa waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa ƙasa ce wasu suka tafi cewa mashi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya jefi wani da shi wasu suka ce tsoro ne idan mutum ya diba cikin tafsiri na Imam Qurtubi zai ga maganganu ƙarin maganganu akan abin da shi malam ya faɗa amma dai ko mu dauki cewa duwatsun ne da ya jefa ko ƙasa wadda ta shiga cikin abin nan to idramaita to nan kuma lokacin da ka jefa kenan ko kuma wa ma ramaita baka jefar da tsoro ba iz ramaita lokacin da ka jefa waɗannan duwatsun ko ƙasar sai zama to an samu bambanci tsakanin maf'ulun bihi na farko da maf'ulun bihi na biyu kenan wa ma ramaita ru'ba iz ramaita alhasa walakin Allah ramar ru'ba almuhimmu dai akwai maganganu na malamai karkashin wannan mai so zai iya koma cikin littafin tafsiri na ba da littafi guda misali da ya kamata ɗalibin ilimi wato ya duba to wannan karkashin wannan aya kenan game da abin da ya shafi cewa isnadul fi'il zuwa ga Allah subhanahu wataala nan ka a ce an ci karu ana buƙatar fahimta musamman irin waɗannan ayoyin da suke ɗauke da ma'anoni wato daban-daban yana da kyau ɗalibin ilimi ya koma ma littattafai kuma ya koma ma malamai ga abin da bai gane ma ba ko ya haɗa da koma ma malamai da kuma bincike idan saboda ya ƙara samun fahimta domin dan adam idan yana ƙara bincike yana tambaya yana muzakara yana munakasha ya tambayi malamai ko ya tambayi ɗalibai waɗanda suke tsaransa ko ma waɗanda yake sa tsammanin ko ba su kai shi ilimi ba ko da Allah ya sa sun kai ga wannan mas'ala domin ba kai ne ƙarshen ilimi ba to wannan shine abin da zan iya cewa a gurguje a ƙarƙashin wato wannan aya wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai wannan a ƙarƙashin mas'ala ta ɗari uku da hamsin da takwas a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdulkadir arrazi malam yake cewa a ƙarshen mas'ala ta ɗari uku da hamsin da takwas fa in ƙila idan aka ce kai faƙala ta'ala ya aka Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku da kuka yi imani ati'u Allah ku yi ma Allah ta'a da'a wa rasulahu ku yi manzo manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da'a wala tawallau anhu kada ku juya ku bashi baya malam yace sannafil amri a cikin umurni sai Allah ya kawo biyu da ya ce aqi'u sanna daga ithnaini ne ana cewa sanna ya yi abu biyu sallasa ya mai da abu uku rabba'a ya mai da shi hudu khammasa ya mai da shi biyar saddasa ya mai da shi shidda sabba'a ya mai da shi bakwai sammana ya mai da abu takwas sannan kuma ashara ya mai da shi goma wato ana istinbati wani lokaci a fitar da wani abu to sanna dai almuhim ya mai da shi biyu fil amri a cikin umarni ma'ana ya ka abubuwa guda biyu yace ati'u Allah wa rasulahu thumma afrada fil nahyi amma wajen hani sai ce wala tawallau anhu bai ce wala tawallau anhu ma ba ga mai jin larabci kaga wani sai ce to kai kaji a cikin Qur'ani ma akwai kuskure kuma an ce shine mafi fasaha aya ta 20 a cikin suratul anfal malam yace to kulna zamu ce kama yazkuru kama yuzkaru fi lughatil arabi al ismul mufrad kama yadda cikin yaren larabawa yuzkaru ismul mufrad domin yayi at taqdim wa ta'khir asalin magana kama yuzkaru ismul mufrad fi lughatil arab sai at taqdim wa ta'khir shi yasa sai kai hattara kamar yadda a cikin yaren larabawa ake ambaton al ismul mufrad suna daya ko sunan abu wanda yake ɗaya ne wa yuradu bihi lisnan wani lokaci ana nufin biyu da shi wal jam'u ko jam'i wanda in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an zaka ga cikin anwa'ul khitab al-qur'an anwa'u khitab al-qur'an ya kawo shi cikin khitab al-qur'an wani lokaci sai a faɗi ɗaya amma biyu ake nufi ko uku wani lokacin sai a faɗi biyu ko uku amma ɗaya ake nufi to kaga irin wannan in kai aiki da zahiri sai ka afka cikin kuskure sai ka koma malita tafai malam yace fa kadhalika kamar haka ne yuzkaru ana ambaton damirul mufradi damiri an gane ko na mutum daya wa yuradu bihi damirul ithnain amma ana nufin mutum biyu ka qaulihim kamar fadar su in'amu fulanin ni'imar wani kenan ma'ana alkhairin da ya mani wa ma'rufuhu da kuma wato ya an ce ni'ima kamar a ce taimako wanda yake ya yi ma mutum wa ma'arufuhu da taimakonsa an gane ko yughashini ya rufo mini kaga ya kamata a ce yughashiyani ni domin abubuwa ne guda biyu al-in'am da al-ma'ruf wal in'am wal ma'ruf kuma ya an ce ni'ima ta dan adam ba irin ni'ima ta Allah take ba kamar taimako ake nufi wal in'amu ni'ima wal ma'rufu da kuma wato ma'ruf kamar ka ce yi ma mutum alkhairi ko kyauta la yanfa'u ma'a fulanin baya amfani da wani ma'ana wani akwai mutanen da yi musu alkhairi yana iya sa wasu bijiri shi yasa za ku ga jarabawa ta Allah idan yana son ya bayyana halin mutum sai ya jarrabe shi da abu mai kyau idan ya bijire sai ya jarabe shi da mummuna idan ya bijire sai dan Allah ya nuna maka cewa wannan mutumin ba wani hali wanda za a sa shi ya gyara domin mumini idan Allah ya jarabe shi da abu mai kyau baya yin jiji da kai sai ya gode ma Allah kamar yadda hadisi ya zo da Suhaib cikin sahih Muslim ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair shi mumini dukkan al'amarin sa alkhairi ne in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan la in alkhairi ya same shi sai ya gode ma Allah baya cewa kokarin sa ne da ko dubarar sa da sanin manya da yayi da kuma shi dan gari ne ko dan kaza ne ko dan dan yana jin yare kaza ne ko ya fito daga kabila kaza ko dan yana cikin party kaza a'a zai mai da al'amarin ne zuwa ga Allah wa in asabathu darra'u idan kuma cuta ta same shi ma'ana tsanani ko rashin lafiya sabara zai yi hakuri fa kana khairan la sai da manto alkhairi gare shi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba a samun irin wannan sai ga mumini To amma yanzu misali mutumin da yake nagari wanda ba nagari ba idan aka tarbe shi da abu Allah ya bashi baiwa sai kaga yana alfahari da cewa shine wani shi yasa Qaruna da Allah ya bashi dukiya ce qala inna ma utitihu ala ilmin indi to idan kuma musiba ta zo musu to sai kuma tsanani ya zo maimakon su maida ga Allah sai su kuma suna soki burutsu ai zuwan wane ne ya kawo mu da matsala kamar yadda Fir'auna da matsala ta same shi da shi da mutanensa sai suka ce annabi Musa ne ya kawo ta Allah ce fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a kenan sai zaman to shi babu yadda za a yi maida al'amari zuwa ga Allah wannan shine matsalar to mumini zai maida al'amari zuwa ga Allah amma zai tashi ya aiki amma su kafirai ba su yarda Allah ba sai suna ganin kokarin su da tunanin su shi yasa Allah ce inil kafiruna illa fi ghurur amma muminin da yayi zaune yace Allah zai yi a Allah ba ba zai yi bane amma yace ka tashi ka yi aiki ko kuma Allah ya umurce ka da ka je ka yi aiki ka nema zaka samu ina fatan yan uwa suna fahimtar irin waɗannan akidu to shi yasa mutun nagari idan kai masa alkhairi baya bijirewa amma mummunan mutum idan an kai masa alkhairi bijirewa yake yi shi yasa Allah subhanahu wataala ce fa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman dan adam waɗansu malamai suke nan kafiri ake nufi to amma har da musulmi suna da da irin wannan akida a wani lokaci idza mabtalahu rabbuhu idan Allah ya jarrabe shi ashe fa akramahu sai Allah ya girmama shi ya bashi girma wana amahu Allah ne imtar da shi to kaga ashe Allah ya baka ni'ima ya girmama ka ashe jarraba ka ne zai yi ganin me zaka yi fa yaqulu rabbi akraman zai ce Allah ya girmama ni to amma wannan maganar da ya faɗa maimakon ya sanya wannan ni'imar Allah tunda ya ce rabbi don ko kafirai sun yarda Allah shine rabbu alkhaliqu almaliku almudabbir don kowane ya ce to me yasa malamai suka ce wato al-insanu nan kafiri yake nufi a'a kafiri kuma da musulmin da zai bijirewa da musulmi da kafirai sun yarda Allah shine rabbu wajen ilahu ne shi kadai cancanta abota masa akan cancanta nan da aka samu matsala fa yaqulu rabbi akraman zai ce Allah ya girmama shi to amma wajen ya sanya wannan ni'imar da Allah ya masa wajen gode ma Allah to nan ne ba zai gode ma Allah ba misali Allah ya baka kuɗi to shin wai kuɗin nan ka sa su wajen neman yardar Allah Allah ya baka ilimi shin kai kokari ka sa ilimin nan wajen da'awa da karkarantarwa gurgurdon iko gurgurdon ikon ka kuma ka tsarkake niyya ka kai don Allah Allah ya baka mulki shin kai kokari mulkin nan ya taimaki addini Allah ya baka karfin jiki shin kai kokari karfin jikin nan naka ya taimaki addini ka taimaka ma addini da shi Allah ya baka wata fasaha ko ilimi ko ilimin boko ko matsayi na duniya ko matsayi na gargajiya ko wane ne shin kayi kokari to dan ka ce fa yaqulu rabbi akraman zaka ce Allah ya girmama ka Allah yana kallon wani aiki ne zaka yi wa amma idza mubtalahu idan Allah ya jarabe shi faqadara alaihi rizqahu sai Allah ya tauye masa arziki ma'ana Allah ya hana mishi arziki mai yawa ya kuntata masa arzikinsa fa ya kulu rabbi a hana zai ce Allah ya wulakantar da ni shi yasa za ka ga kafirai Allah yana faɗa a cikin ayoyi da dama idan jarabawa ta zo ba sa haƙuri sai su kuma sai Allah ya wulakantar da su a'a Allah yana nan yana jarrabar ka amma wani talauci shi ke sa ya bi Allah da Allah ya bashi arziki bijirewa zai yi shi yasa to Allah ya fahimci cewa bashi arziki zai hana shi ko kuma Allah ya fahimci cewa idan Allah ba shi arziki zai sa ya guji ayyukan addini ya rage ba zai samu babban matsayi ba a aljanna to sai Allah ya ba shi takaitaccen arziki ko kuma Allah ya san cewa in ya ba shi arzikin kafircewa zai yi sai Allah ya hana shi shi ya samu Khidir ya gaya ma Annabi Musa cewa wannan yaron da an bar shi da rai da zai zan sanadiyar harkar iyayensa wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra an ji tsoro ma'ana Allah ya san cewa nan ba Allah yana jin tsoro ba Allah ya san cewa da zai ba su wannan dadin da zai zan sanadi shiga su wuta to sai kwace musu shi ashe dan Allah ya kwace maka wani abu kada kai bakin ciki domin baka san abin da Allah ya boye maka ba ina fata ana fahimta ta wani Allah ya san idan Allah bai bashi wadata ba kafircewa zai yi kuma Allah yana son ya shiga aljanna to sai Allah subhanahu wataala ya bashi wadatar domin ya samu damar bauta ma Allah subhanahu wataala shi yasa bani Isra'il Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarraba su da al hasanat abubuwa nagari ma'ana abubuwan da suke bukata sauki na rayuwa wasayyati kuma muka jarraba su da abubuwa na tsanani wanda in ka dauki ayoyin alkur'ani zaka ga irin hasanat kin da Allah ya yi musu wa id faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum an gane ko wa anni faddaltukum ala al-alamin wa id wa'adna musa 40 laylatan ko wa'adna musa 40 laylatan wata qira'a sannan kuma wa zallalna alaykum al-ghamama duka wadannan al-hasanat ne saboda suna son su abu ne wanda yake na saukakawa wasayyati da mummuna mummuna ba ana nufin Allah yana aikata sharri ba a'a abin da yana buƙatar su yi hakuri Allah ya jarrabe su da fir'auna an gane ko wa idh qala musa liqaumi yadhkuru ni'matallahi alaykum idh anjakum min ali fir'auna yasumunukum su'al azab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum duk da yake a cikin suratul a'raf da bakara babu wawun dan wani kare ya hattara mai har da alqur'ani can yudhabbihuna yudhabbihuna li a'raf da kuma cikin suratul bakara wa yudhabbihuna kuma a cikin suratu wato ibrahim wadansu malamai suka ce duka ma'anar su daya domin da yace yasumunakum su al'azab sai ya fassara wannan azaba wa yuzabbihuna abna'akum wasu kace a'a nan alwawu wato littanwi'i nan al'azabu daban wa yuzabbihuna abna'akum wani nau'i ne na azaba ya faɗa kamar yadda malamai suka faɗa to kaga dai a takaice za a gane halin mutum ne cikin sauki da tsanani Allah subhanahu wataala ya san da cewa wani ga kaza ga kaza shi yasa zaka ga wani sha'iri ke cewa idza anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada idan kai ka akramta al-karima kan mutunta mutum wanda yake na mutunci mai daraja wanda ya san abin da ake kira mutuntawa malaktahu sai kaga ka mallake shi ma'ana zaka iske ya mutunta ka saboda sakamakon mutuntawa shine mutuntawa hal jazaul ihsan illa al ihsan wa in anta akramta la'ima tamarrada idan kan mutunta mutumin da yake wato kamar al-la'im abin zargi ko kuma mutumin da yake mutumin da yake shi yana da girman ka yana ganin cewa kamar dole ne ma kamar in kana yi mishi abu kamar kai kana masa don Allah ma shi na ganin wajibin ka ne ma dole na ma kai masa to sai ka iske tamarrada a ƙarshe zai iya juya maka yayi kokarin ya sa kanka maka da mummuna to shi yasa dole waɗanda duk Allah ya ba su wata ni'ima sai ka iske ƙarshe suna bijire ba Allah suna nuna ma ba ma Allah bane yayi musu su dubara su shi ta musu idan suka shiga cikin jarabawa kuma zaka iske ga sunan sai su ma kamar bai dace ma Allah yayi musu kaza ba ko kuma ma su dan mi Allah zai musu kaza ko abin da ya kama da haka to da haka irin waɗannan abubuwan dole sai mutum yana hattara da su a cikin halayensa na rayuwa domin rayuwa tana da irin waɗannan abubuwa shi yasa ba ake ganin cewa kuɗi suna sa ɗan adam girman kai mulki yana sa ɗan adam girman kai ko ba haka ba ilimi ko na boko ko na addini yana sa ɗan adam girman kai sai malamai suka ce a'a ba haka nan bane ko ko masana na rayuwa suka ce ba haka nan bane ɗan adam yana da wasu ɗabi'o'i da a ɓoye amma baya da abin da zai bashi ikon ya zartar da su to sai ya ɓoye su lokacin da Allah ya bashi ikon zartar da su ya samu wata dama to sai ka iske sun bayyana ba wai babu su bane ma'ana in kaga mutum yana da girman kai ko mutum yana kisan mutane ko mutum yana wulakantar da mutane ko mutum yana cin mutuncin mutane to idan yana da kuɗi ne ko yana da mulki ko dan yana da ilimin addini ko dan yana da ilimin duniya to a'a wannan ɗabi'ar can da da bai bayyana ta ba don saboda kuɗi suna iya bashi kariya yake gani ko da an je wajen shari'a ko an je a kotu ko abin da yake kama da haka mulkin sai yana ganin yana da jami'an tsaron da za su bashi kariya malami ne yana ganin mutane suna akwai waɗanda za su iya bashi kariya saboda ɗalibansa ne koko suna tare da shi ko kuma yana ganin a'a yana da ilimin boko yana da matsayin da zai iya kare kanshi ya yi dubara ko ya ɗauki lauya ko ko shi lauya ne ko ko shi jami'in tsaro ne koko yana da tacewa a cikin siyasa to lokacin zai bayyana ɗabi'o'insa to ashe wannan ɗabi'ar tasa ce kamar yadda shaidan yana dauke da wata mummunar ɗabi'a shi yasa Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamu na sa abin da baku sani ba wadansu daga cikin malamai suka ce nan daga cikin duk Allah ya san abin da mala'iku ba sani ba abubuwa ne masu yawa amma dai daga cikin abin da malamai suka dauka tun da ma ismul mawsuli ce inni a'lamu alladhi la ta'lamunahu da yawan miliyoyin abubuwa biliyoyin abubuwa waɗanda Allah sani waɗanda mala'iku ba sani ba suna da yawa amma da yace ma la ta'lamuna daga cikin suka ce kamar ana magana ne kan shaidan cewa Allah ya san da cewa shaidan yana dauke da wata mummunar ɗabi'a amma idan ba an jaraba su ba da sujada wannan abin ba zai bayyana gare su ba to shi yasa sai Allah ya bada kuɗi sai ga cikin mutum na wulakantar da mutane in ya talauce ko lokacin da talaka bai wulakantar da mutane ba saboda idan kana talaka kace zaka mutane wulakanci za a dake ka za a yi maka dukan tsiya kuma za a mayar maka da martani idan kana jahili kace zaka mutane wulakanci baka da wadansu magoya baya baka isa ka umurni mutane ba ko ka hana su idan kana da baka da mulki ba kace zaka mutane wulakanci za a wulakantar da kai ne da gaugawa amma waɗansu ba sa jin tsoron Allah tunda an samu ilimin addini ko an samu ilimin boko ko an samu kuɗi ko an samu mulki yanzu ana ganin kamar yanzu mulkin ne zai bada kariya ko ilimin bokon ne zai bada kariya ko ilimin addinin ne zai bada kariya saboda an samu magoya ko magoya baya ko kudin ne za su iya bada kariya sai a manta da Allah a walakantar da bayan Allah kuma a tozartar da wato shari'a da addini ana ganin babu abin da zai faruwa wannan kuma mummunan tunani ne wanda illa man rahimallah daga cikin mutane kake samun sa ya tuna da Allah annabi Sulaiman da Allah ya kawo mishi gadon Bilqis lokacin da wannan malamin yayi addu'a yake cewa wato qala hadha min fadli rabbi yace falal Allah ce li yabluwani a ashkuru am akfur dan Allah ya jarabe ni shin zan gode masa ko zan bijire masa to dan haka irin waɗannan abubuwa yana da kyau mutane su fahimce su Allah subhanahu wataala ya shirya da mu gaba daya to ƴan uwa shine abin da malin ya kawo nan cewa wal in'amu wal ma'rufu la yanfa'u ma fulanin kenan za a ce da kyautata ma mutum domin kyautata ma mutum yana sa dan adam ya kame daga sharri to amma idan har kaga kyautata ma mutum bai hana ya cutar da kai ba to wannan shine karshen mafi sharri daga cikin mutane sha'iri yake cewa ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fa talama ista'bada al-insana ihsanu ahsin ilan nas ka kyautata ma mutane tasta'bid qulubahum zaka bautar da zukatansu amma ba ana nufin ka kyautata ma mutane ba dan ka sa su su saba ma Allah ko su yi maka wani saban Allah ba haka ake nufi ba ka kyautata musu dan Allah to sai ya sa mutanen nan su ma wato su rinka maka biyayya dan Allah yace fa talama ista'bada al-insana ihsanu so da yawa an gane ko wato kyautatawa ta mai da dan adam bawa to amma nan ba irin kyautatawa irin ta kafirai ba ko ta mutane waɗansu za su kyautata maka ko su taimaka maka dan saboda su sa ka saban Allah wannan ba a buƙatar irin wannan kyautatawa amma ana buƙatar wanda zai maka dan Allah ku mutunta juna dan Allah wannan shi ne abin da wato ake buƙata game da al'amari na wato tafiyar rayuwa to wa alaihi ja'a qauluhu ta'ala malam yace to irin wannan ya zo a cikin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sai ka iske an ambaci abu biyu amma zamiri sai ya koma ɗaya wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu su munafikai suna rantsuwa da Allah li yurdukum dan su nemi yardarku kaga kaskanci kenan mai neman yarda bayi dan ya fusatar da Allah wannan shine mafi wawan mutane kuma mafi kaskanci daga cikin mutane hariri yake cewa fa aghbal wara man askhata al maula wa ardal abid wato cikin makamatul hariri fa aqbal wara mafi wauta daga cikin mutane man askhata al maula wanda ya fusatar da Allah wa ardal abid ya nemi yardan mutane shi yasa malamai suka ce ridon nasi ghayatul la tudrak yardan mutane kace kowa sai yarda da kai abu ne wanda ba zai taba yiwa ba kai dai ka dubi mi Allah yake so a yarda da shi a yi itikadin shi ka yi itikadin sa mi Allah yake so a faɗa ka faɗa don Allah ba don cin wani buri ba mi Allah yake so a aikata ka aikata don Allah ba don ka cin wani buri ba wanda ya yabe ka ta ƙari gare shi wanda ya kushe ka ko ya zage ka ta ƙari gare shi to amma munafiki kullun san yake yi a tara masa jama'a mutane su yarda da shi in ma Allah na so kada yarda shi shi yasa sai ya yarda yayi musu rantsuwa akan Allah dan ƙarya don saboda mutane su yarda da shi shi yasa Allah ce wallahu wa rasuluhu Allah da manzonsa a haƙƙo an yurduhu su suka fi cancanta su yarda da shi ai yurduhu ma malam yace a larabci asalin su za a ce su yarda da su kenan su nemi yarda Allah su nemi yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa kaza huna malam yace to kamar haka ne nan wannan da an ka ce wala tawallau anhu ai wala kenan wala tawallau anhuma kada ku juya ku basu baya wannan ɗaya ne daga cikin amsar da malam ya kawo malam yace to akwai wata amsa ta biyu kuma da malamai suka bayar asani na biyu annahu innama afrada ya mai da damiri tsaya kinan da yace an yurduhu bi itibari audi damiri ila Allah wahdahu an mai da al'amarin zuwa ga Allah shi kadai li annahu al-aslu domin wato da'a Allah ita ce asali ma anna ta'ati Allah ma anna ta'ata Allah tare da cewa da'a ta Allah wa ta'ata rasulihi da da'ar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutalazima ne tare suke qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da'a to yayi ma Allah ne yi ma da'a aya ta 80 a cikin suratul nisa wa qala ta'ala Allah yake cewa innal ladhina yubayi'unaka waɗanda suke maka mubaya'a su ɗora hannunsu akan naka inna ma yubayi'una Allah to Allah ne suke yi ma mubaya'a to ka ku gaba sai Allah ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana saman wato hannayensu suratul fathi wato aya ta goma to nan kaga malamai suke cewa inda ahli sunna suke tawilin wani abu sifa ta Allah su ce ba hannun Allah ake nufi ba ko misali duk da sun tabbatar da cewa tunda Allah ya ce yana da hannaye guda biyu yana da hannaye guda biyu to nan sai suka ce to kuma ba hannun Allah ba Sheikh Ibn Uthaymeen a cikin Al-Qawaid al-Muthla yake cewa fi asma'illahi wa sifatihi al-ula yake cewa ahli sunna suna tawilin nasi amma akwai dalili domin zahiri an san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya azha hannunsa sahabbai suka azha ya ce to kenan nan dole na in an kai tawili an samu karina wadda ta hana lalle a ce hannun Allah subhanahu wataala don ya ce innal ladina yubayi'unaka tunda ana mubaya'a ne da manzo to kenan nan an samu karina da ta nuna ba hannun Allah ake nufi ba amma inda ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha hannayen Allah suna da yalwa suna infaki ai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan aka faɗa ba yace yadullahi fawqa aydihim da an ce hannun Allah ana nufin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an shafe mudaf an kawo mudafun ilaihi a wurinsa kuma a cikin larabci akwai shi da yawa kenan yadullahi yadu rasulillahi fawqa aidihim amma saboda da Allah Allah shi ya bada umarni yace ayi to kaga babu matsala kenan kamar da Allah suka yi kuma kaga asalin mubaya'a wani lokaci hannu wanda ake mubaya'a shi a ƙasa kenan wanda zai ɗauka hannunsa shine zai ɗora hannun shi sama amma sai Allah ce yadullahi fawqa aidihim bai ce aidihim ba fawqa yadillah dan saboda Allah babu wani abu wanda zai isti'la'i akan Allah a ce ga wani abu saman Allah wa anta zahiru kamar da zo hadisi cikin sahihi muslim na abu huraira Allah kai ne na sarari madaukaki falaisa fawqaka shay Allah ba wani abu saman ka Allah shi na da uluwi na zati Allah yana da uluwi na sifa Allah yana da uluwi wato na af'al komai na Allah shi ne sama shi yasa malaman tafsiri suke zuwa wajen tafsiri wani lokaci sai ka iske fassara idan suka yi amfani da larabci sai su manta da cewa larabci ya bambanta da abin da ake danganta zuwa ga Allah a wani lokaci misali sai a ce fatawakkal ala Allah a cikin aya innaka alal haqqil mubin a cikin suratul naml fatawakkal ka dogara ala Allah ga Allah ba a ce fatawakkal ka dogara ala Allah saman Allah domin ba wani abu saman ubangiji la yajuzu listi'la'u ala Allah la haqiqatan wala majazan bai halatta ba ayi tasawurin ma akwai wani abu sama Allah ko haqiqa ko majazi wannan babu shi akwai matsala to shi yasa irin waɗannan wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin fatawakkal ala Allah duka irin waɗannan abubuwa kakkace akwai wani abu saman Allah wanda kuma zaka iske wasu suna yi ba mun ce ba a'a wasu ba su farga bane domin da sun farga da ba za su yi wannan ba ina fata an fahimce ni to wannan aya tana cikin suratul fathi aya ta goma sai malam yace fa kana al-i'radu anir rasul sai malam yace kauda kai daga manzo i'radan anillahi ta'ala kau da kai ne daga Allah da inda yace man yuti'ir rasul faqad ata Allah wanda ya manzo da'a yayi ma Allah da'a kinan wanda ya bijire ma manzo ai ya bijire ma Allah kinan ya fassara ayan ne da mafhumin ta faktafa bi dhikrihi sai an ka isa da ambaton daya an ka ce faqad wato abin nan da an ka ce faktafa bi zikiri sai ce da wala tawallau anhu sai ya ce kada ku juya ku ba manzo baya kenan nan sai zamanto babu matsala ta lazumi ne in ka ce zamiri shi na koma zuwa ga manzo yayi babu matsala in ka ce zamiri shi na koma zuwa ga Allah babu matsala domin yardan Allah tana tare da yardan manzo ina fata ana fahimta ta to wannan kenan الثالث ما لن يتشي نأكو أن معناه أبين دا أكي نفي ولا تولوا kada ku juya an hazal amri daga wannan al'amari na Allah wa rasulahu wa an amsalihi da tamkar irin wannan umarnin faddamiru lil amri kenan damiri shi na kuma ne zuwa ga wato al'amr umarnin da aka yi lalin rasuli alaihi salatu wassalam ba yana kuma zuwa ga manzo ba ba yana kuma zuwa ga Allah ba kenan wala tawallau anil amri kenan Allah domin nan ba a ce al'amru ba wani zai ce to ai ba a ce al'amru ba ma'ana al'amari an ka kalla wani lokaci Qur'ani yana hankalta ma wato ma'ana zaka iski misali subhan Allah subhanahu ta'ala misali a cikin suratul المائدة يكي سوى ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى kada kyamar waɗansu mutane ta saba za ku musu adalci ba kan abin da suka faɗa ko abin da suka aikata ko abin da kuke ganin suna itikadi don saboda kawai kuna ba ku kauna su sai ku soke wani abu sai ka je ka soke gaskiya ba ka sani ba kaga ka saba manhaji na shari'a to sai Allah subhanahu wataala ya ce i'dilu wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu sai ce i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa to shi damirin nan na huwa yana koma zuwa ga mi sai malamai suka ce shi na koma zuwa ga al-masdar al-mafhum min al-fi'li kenan i'dilu adlan al-adlu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci to al-adlu kin nan da an ka shafi cikin ma'anar larabci huwa aqrabu littaqwa shine mafi dacewa ga mai jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ina fata ana fahimta ta to kaga nan ati'u Allah ku yi ma Allah ta'a wanda an ka ce wa rasulahu da manzonsa wala tawallau anhu ai wala tawallau anil amri al mafhum min ati'u Allah wato wato wanda ma'anar shi ati'u fi'ili amrina kenan daga umarnin da Allah subhanahu wata'ala yi duk da yake wannan ba a ba buƙatar wa an amsalihi da malam ya kawo domin ita ta'a ta shahi ka aikata duk abin da Allah umurce ka ka bar duk abin da Allah subhanahu wataala hane ka kidan nan ba a cewa wa an amsalihi domin da'a ta shafi abu komai da komai sai in ya kasance kamar da su malamai suna ganin kamar wannan aya tana da alaka ne da yakin badar to ati'u Allah wa rasulahu ku yi ma Allah da'a duk lokacin da ya muku umarni zuwa ga yaki sai zaman to kenan nan khas bi amri al-badr ko bi amri al-qital sai zaman to kenan tun da bayan an kare yakin badar ne an kace ati'u Allah wa rasulahu domin sun ga hikima ta Allah kamar yadda Ibn Ashur ke faɗa a cikin at-tahrir wa tanwir munasaba ta wannan aya da ayoyin da suka gabata bayan an kare yakin badar kuma an kace su yi ma Allah da'a saboda su gane cewa yi ma Allah da'a akwai alkhairi a ciki sun ji kyamar hita don wannan irin wannan ya ya gabata yas'alunaka anil anfal qul anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin to tunda ya gabata irin waɗannan me yasa munasaba ayat ta zo kuma ayi ma Allah da'a don saboda adadin su bai da yawa su ɗari uku ne da goma sha uku ko abin da ya kama da haka su kuma kafirai suna dubu su kafirai sun fito yaƙi su ko sun je su tare ayarin ƙuraishawa kaga su sun kafirai sun taho da shiri su ko su da shiri ba su ba ina ganin mutum biyu ne suke da abin nan ko mutum shidda ne suke da takobi a cikin riwayat na sira za ka gani ko mutum biyu ne suke da doki ko raƙumi almuhimmu dai su ba cikin shirin yaƙi suke ba amma Allah ya taimake su a zahiri su za a karar da su ta fuskar kowace a fuskar madda amma ta fuskar ma'anawi Allah ya taimake su abinda ba a gani to shi yasa in Allah ya umurce ku ka ji tsoro sun ji tsoron fita kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun sun kyamaci fita su yaki iru quraish kuma shine a alkhairi gare su to da haka ko gobe idan Allah ya ma umurni kai kokari kaga ka aikata shi yasa idan an ka ce Allah ya yi umurni da abu ko Allah ya hana abu to in Allah ya faɗi hikimar babu matsala in kuma bai faɗa ba istinbati da ayi misali wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah dan ku rabauta kaga nan Allah ya faɗi me yasa yayi umurni da wato a ji tsoron sa ina fata ana fahimta ta kuma ba dole bane sai ya faɗa to waɗansu al'amura sai ka iske ba a iya fitar musu da illa sai dai illa amma ba illa khassa ba kamar yanzu sallah ba mu cewa to me yasa an kace ayi sallah misali me ya hikimar sallah wani zai iya cewa to ai ita sallah abrun ne ta abudi raka'a hudu me yasa an kace ai raka'a hudu kaga hankalinka wani lokacin ba zai iya baka ba me yasa azhar raka'a hudu to wannan amma yin sallah me yasa aka ce ai sallah Allah ya faɗi wa aqimis salata li dhikri inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to ko da abu ne wanda baka fahimta ba me yasa aka ce az-zuhr raka'a hudu la'asar raka'a hudu magriba raka'a uku isha'i raka'a hudu subahi raka'a biyu ko da baka fahimci haka ba to dole ka ne ka san akwai hikima dan Allah baya yin abu hakimun ne alhakimu kuma shine wanda yake wato aikata abu inda yake dora abu inda ya dace kenan ko ka fahimta ko baka fahimta ba wajibin ka ne hikimar da malamai sun kai istinbati in Allah ce ai umurni a abu to akwai alkhairi cikin sa in Allah ya hana abu akwai sharri karkashin sa ko ka fahimci hakan ko baka fahimci hakan ba ko da ya faɗa cikin Qur'ani ko kuma za Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cikin sunna ko da ba a bayyana ba wajibin ka ne ka yarda da cewa akwai alkhairi ciki alkhairin ka kuma amfanin ka ne in Allah ya umurni kuma hanin ma in ka hanu to kai ne zaka amfana in kuma ka aikata kai ne zaka cutuwa in Allah ya hana in kuma Allah ya yi umurni in ka aikata amfanin ka ne idan kuma baka aikata ba kuma cutar gare ka za ta dawo wannan dole mu fahimci haka musamman yan boko da musaqqafin da kuma yan falasifa da kuma ɗayan musulmi da suka je suka yi karatu a kasashen turai da kuma waɗansu da suka yi karatun boko yan siyasa daga ciki da kuma waɗansu waɗanda suke ganin kaza kaza da yan ilmaniyin da yan wasu yan alhadasa waɗanda suke ganin su babu wata doka ta ilimi kawai ma komai abin da aka da ma za a faɗa wannan ba zai haifa maka da mai ido ba Allah in ya umurce ka in ka aikata amfanin ka ne in ka ki aikata cuta gare ka za ta dawo Allah in ya hane ka in ka daina amfanin ka ne idan ka aikata cuta gare ka za ta dawo Allah babu wata cuta wadda take dawo mishi da Allah ya ce kada a yi zina ka je ka yi zina in ka ɗauko cuta ta AIDS da ake cema AIDS ko ko sida Allah sida ba ta kama shi kai da zaka mutuwa da Allah ya ce a daina luwaɗi ka ƙiya ka ta ka ɗauki ka yi luwaɗi in cuta ta AIDS ta kama ka Allah cuta ba ta kama shi sannan kai wanda ake luwaɗin da kai kai ne tsutsa za ta wani wannan maniyin zai wato rikida ya koma tsutsa wanda za ta hana maka zama dole sai an yi luwaɗin da kai shi yasa da an yi guda da kai wani lokacin kai ma za ka biya kuɗi ma don a yi maka ka samu wannan tsutsa ta samu abincin da za ta ci sannan kuma zai kai inda ba za ka iya rike kashi ba shi yasa yanzu suka yi wannan abin na rike kashi da ana yin na jinjirai yanzu kuma an yi na manyan mutane wanda ake sayarwa saboda yanzu ya zan kama abin da ake kira da faransanci lise fase kashin ba a iya rike shi domin jijiyoyin da ke rike da dubura sun rage sun raraki sai katta katon kaddara wanda yake zuwa turai a luwaɗi da shi ko kuma yanzu waɗanda ake ɗaure ma gindi a kasashen mu suna yin luwaɗin su har ma ana gina musu gidaje tare da taimakon turawa sai ka iske daga lokaci mutum ya kasa rike kashi sai a ce a'a bai da lafiya ne ba dan kaloma bane gare shi ko zafi ko basir in rarake shi na an kai kuma halaka ta ta mishi tun da duniya shi yasa idan Allah ya ce kada a shagiya ka je ka shagiya Allah bai bai su an gane ko Allah baya maye idan mun ce su wani baya fahimta wannan gare ka ne kai ne za ka yi maye in Allah ce a daina caca kaje kai caca Allah ba a cin kuɗin shi na arzikin Allah bai kariya kai za ka talauce ka tsiyace kuma ƴaƴanka da matanka su je cikin bala'i to dole mu fahimci wannan ƴan uwa musulmi musamman ƴan boko masu kokarin yin karan tsaye game da ayoyi da kuma waɗanda suka samu wani jagoranci na duniya sai ka suna kokarin karan tsaye ga malamai da masu da'awa suna ganin su su ne wane kuma ƴan an faɗi aya su tsaya suna shakka suna wato kokarin tawilin aya ko bijire ma aya da wani dan tawilin su na turanci da kukan kuma akuya kaji an karanta mutum aya da hadisi gashi ya ce eh haka nan ne amma me me me wa kake ce ma me me kinan kukan wato awaki na kana son sai ka kore maganar Allah da kukan awaki wannan shi ne abin da ke iya son in ce kenan abin da malam ya kawo na uku kenan sai abu na hudu malam ya ce arrabi'u na hudu annahu inna malam ya qul me yasa Allah bai ce ba wala tawallau anhuma kar ku juya ku basu baya li Allah yalzama minhu ilkhilalu bil adabi don kai ya zamanto an al-ikhlalu bil adab ma'ana an an samu rashin ladabi an gane ko minan nabiyyi alaihi salatu wassalam daga manzo sallallahu alaihi wa sallam inda nahayi lil kuffari lokacin da yayi hanin hani ga kafirai an gane ko fi qiranihi baina ismihi wasmillahi ta'ala lokacin da an kada sunan Allah da manzo fi zikrihima lokacin da an ka ambace su bi lafzin wahid an gane ko da lafazi guda min ghairi taqdim bismillah ba tare da an hada sunan Allah ba domin an ka ce wala tawallau anhu waɗansu malamai suka ce to nan zamiri shi na kuma zuwa ga Allah ba ga manzo ba domin ati'ullaha sunan Allah fara gabata wa rasulahu da manzonsa to amma an ka ce wala tawallau anhu kamar an hada Allah da manzo suna gani a'a ya kamata a ce sunan Allah sai ya gabata sannan sunan manzo amma an ka hada su to wannan kamar za su ga kamar an yi wato al-ikhlalu bil adab min annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai za su iya tohomar manzo kamar yayi munana ladabi ga Allah ga Allah subhanahu wataala kuma wani zai ce to ai Allah ne ya riga ya faɗa babu matsala a'a ita shubha gudunta akai ita shubha gudunta akai duk kaka ce a ni ina kare addini ina ruwana a a ba haka nan bane Allah bai ce ka fito ba ana halbe halbe halbe kaka ce a a ni ina jin tsoro Allah ai Allah ya ce ma kana nafsin an tamuta illa bi idnillah ba haka ake nufi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Ka'aba da ya iske ta bai maida ta ba akan rukuni na Annabi Ibrahim sai ya barta daidai inda Quraishi suka gini domin lokacin da Quraishi suka gini suka ce za su gina Ka'aba tun a lokacin jahiliya suka ce ba a bukatar kuɗin haram kaga yanzu suka ce ba a buƙatar kuɗin karuwa ba a buƙatar kuɗin abin nan bokaye a wajen su waɗanda suke bokaye almuhimmu da duk kuɗi na zalunci a aƙidar su a wancan lokaci suka ce ba a karɓa to shi yasa sai ba su samu kuɗin da za su gina Ka'aba gaba ɗaya sai suka bar ta nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yaƙe su ya ce maka da yaƙi sai aka so ya maida ta akan rukun Ibrahim ya ce a'a ya ce laula yake ce matarsa matarsa Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha وعنهن أجمعين وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يتشي لولا أن قومك حديث أهل بكفر إن بعد أن متانك سابين shiga cikin wato ma'ana ba su jima da shiga musulunci ba ya ce da ya ruguza wannan bango na ka'aba ya maida shi daidai inda wurin annabi ibrahim shi yasa za ku ga kamar wannan dan wani dan akwai wani dan wuri mai kama da dan wuri da an kai dan round a cikin ka'aba wanda shi ba a maida shi ba wannan sashen Ka'aba ne inda Ibrahim ya gina ba a cika shi ba shi yasa zaka talaka nan ɗaya suke samu su je su shiga su yi nafila to wanda duk yi nafila wannan wurin kamar ya nafila ne a cikin Ka'aba ina fata ana fahimta ta tunda yanzu abin ya zama to sai masu hali wani lokaci ake ba ko ƴan siyasa sai ka iske bayan Allah nagari ba sa samu wannan dama eh to dan haka dai kuma yin sallah a cikin Ka'aba bai kai sallar farilla ba az-zuhr da al-asr da magriba da isha'i su ne suka fi muhimmanci dan dubban musulmi za su mutu su je a Ka'aba ba dan haka kada ka dame kanka cewa dole sai ka yi sallah a cikin Ka'aba amma in ka samu kuma wannan falala ce in Allah ya baka to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da da zai gina Ka'aba kuma bai aikata ba wa yake jin tsoro shi yasa akwai maslaha ta addini akwai abubuwan da in ka fahimci za su mai da addini baya to sai ka ja da baya kaka ce ni bana tsoron komai ai addini yake karewa wanda yana daga cikin matsalolin da du'at suke muku muke fama da su in ce muke fama da su dan saboda kada a matsayin na dalibi in fitar da kaina muna fata Allah subhanahu wataala ya ganar da mu gaskiya to kaga dai wannan kenan kai amfani da kalima wadda ba ta da kyau wadda ko kuma akwai ijmali cikin ta za ta iya haddasa fitina to ka fito fili ka bayyana bi kake son kaci Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ya ku dukkan imani kakku ce manzo ra'ina ai wannan kalima ta ra'ina suna nufin kiyaye muna al'amarin mu ko saurara muna saurara muna mu fahimta su kuma yahudi sun ka dauke shi daga arruuna ne wawa to sai suna amfani da suna faɗa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga ai kalimar tana da ma'ana biyu amma da yake akwai mummunan ma'ana sai Allah ya hana kinan baka cewa ka fi Allah sanin me ya dace a aikata shi yasa wato sanin kalmomin da zaka amfani da su da bayanin da zaka yi dole ana buƙatar ka zamanto da'iya mu'asir labiq fatin wanda ya san inda yake aza al'amura wanda zai kai addini ne ci gaba ba zai jawo mu addini abinda addini zai rugujewa ba to wallahu ta'ala alam malam yace to kamaru wuya kamar yadda an karwaito anna khatiban wani mai khutba an gane ko khataba yayi khutuba fa qala yake cewa man ata Allah wa rasulahu duk wanda ya yi ma Allah da'a da manzonsa fa qad rashada ya shiryu wa man asahuma wanda ya saba musu fa qad gawa ya halaka fa qala lahu an sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da shi bi'sal khatib bi'sa khatibul khatibul qaumi sun rubuta amma ya kamata a larce zaman to bi'sa khatibul qaumi ga dun ta bi'sa fa'ilinta yana zuwa kenan bi isa khatibul qaumi kuskure ne na rubutu masu buga littafin ko kuma shi mai littafin ya rubuta haka su ma suka rubuta bi isa amma dai nafi zaton kuskuren tiba'a ne bi isa khatibul qaumi anta kenan wannan tir da mummunan khatibi wa mai khutba daga cikin mutanensa halla qulta mi yasa baka ce ba wa man asallaha wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa faqad ga waya halaka ce bai ce ba wa man asahuma domin ba a son a hada kamar a nuna manzo da Allah kamar a hada su guda wani zai ihamin kamar daraja Allah da ta manzo ɗaya ne har ma waɗansu suna ganin manzo ma yafi Allah ma gaba ɗaya wani lokaci akwai irin waɗannan akidu ko da yake da ƙarya ake ƙara su a gurguje saboda lokacin mu ya matsu kwarai da gaske da malam yace kama ruwiya kamar yadda an karwaito ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruwiya siga ce ta tamridi a wajen malaman hadisi amma wannan hadisi bai dace a ruwaito shi ba da ruwiya ya kamata a ce kamar kamarawa amma da yake shi malam tana yawa hadisin bai san da shi ba shi yasa ce kamar ruwiya wannan hadisi yana cikin sahihi muslim hadisi ne na adi bin abi hatim wato imam muslim ya rawaito shi a hadisi na 1438 idan ka diba mai tahqiqan wani littafi mustawal adawi ya kawo wannan amma bai yi ishara ba da cewa bai ce kamar ruwiya ba kina ya kamata a nabbaha mutane ga wannan to yan uwa musulmi lokacin mu ya matso kwarai da gaske nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara kuma ya bamu iko ya bamu dama abinda muka faɗa ya zama to ne Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh